تفت فؤادك الأيام فتى وتنحت جسمك الساعات نحتا وتدعوك المنون دعاء صدق ألا يا صاحي أنت أريد أنت
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد ‘yan uwa masu jinmu da shurarenmu a daidai wannan lokacin a wannan kafa ta tafarkin gaskiya ina muku sallama ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a yau mana shidda ga wannan wata na jumada al'akhira hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da sha tara ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ɗaya miladiya wannan shine raddi na uku zuwa ga 'yan ɗariƙar tijjaniya wanda yau raddin ya ƙumshi mayar da martani ne akan wani mai da'awar karatu ko ilimi daga cikin ɗalibai mabiya ɗariƙar tijjaniya da ake ce mishi nasur ado musa wannan nasur ado musa ba a ƙilga shi daga cikin ɗalibai ma masu hazaƙa duba ga cewa idan kana bibiyar karatunsa da abubuwan da yake faɗa za ka yi mamaki sosai na farko bai iya karantawa ba na biyu bai san inda yake aji dalili ba za ka ga ya ka hujja ko dalili ka rasa menene muhallu shahid a wurin saboda sharme da kamaka to nan ina son masa raddi ga wata magana da ya yi akan littafin al'usulun thalatha na babban malamin nan Muhammadu bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Ya nuna cewa littafin yana cike da kurakurai, kuma har ma yake cewa wai mahaifinsa irin wanga littattafan yakan sa alamomi a kansu na cewa bai yarda da su ba. Kai ka ce, ma'aifinsa shine ma'auni na gane abin da yake daidai ko kuskure wannan magana da ka faɗa ka kumyatar da kanka kuma bai dace ka faɗi wannan magana ba gaban masu ilimi da ɗaliban ilimi za su wawaitar da kai dan babanka ba shine ma'auni ba na gane abin da yake daidai ko ba daidai ba kuma in ba haka ba kenan darar da babu babanka ya zaman to ya bar duniya to kai za ka tsinduma a cikin inda babanka ba san ka tsinduma tarbiyyar da zai da ya maka ya barka akai yana tsammanin haka za ka rayu ka mutu to wata ran zai neme ka ya rasa ka ko wannan tarbiya saboda za a yi ta bugu littattafai za a yi ta yin su kala kala shi kuma bai riga rubuta maka akan kona littafi ba yana akwai yiwuwar ka sake manhaji Allah shirya mu ya nuna da ya nuna mana gaskiya ba mu dama aiki da ita to abu na farko makta akinka da naji duka in ya dade bai wuce minti biyar amma kana da kuskuren da ya kai biyar ko shidda a ciki na farko daga cikin kurakuranka kaga kana ɗaya daga cikin masu raina wannan littafin har wai kake mai cewa wannan littafin na al'usul thalatha kun iya haɗuwa ku yi shi a cikin wasu 'yan lokuta kaɗan da za a sa ɗalibai ire-iren ku cikin ɗaki kenan za su iya rubuta shi cikin ɗan lokaci kaɗan wanda bai wuce takarda talatin ba game da ka faɗa tare da haka sunan sama baka iya ka faɗi daidai ba ai kaji mikacce cewa kai al'usulus salasa al'usulus salasa sannan ka ce wa adillatiha me al'usulus salasa bisinun ne al'usulus salasa wa adillatiha kuma kai inda za ka iya rubuta a cikin minti kaɗan ka fito da shi a rubuce bai wuce takarda talatin ba gashi sunansa ma yana so ya ba baka iya karanta sunansa ba ma abin da ke daidai ka ce al'usulu thalathatu wa adillatuha me wa adillatiha ka gaya mini mine ne mawuƙa'in wa adillatiha min al'irab Allah da kiyaye kare sannan abu na biyu ka dibe da kake karanta ayi alqur'ani kana wasa da ita za'ama allazina kafaru allan yub'asu bisin ka taba jin allan yub'asu allan yub'asu yake bitha la bisin kuma ka dibe da ka karanta ta rrr kamar wasa ka tsaya ka nutsu kana bai karanta magana ubangijinka wai za'ama allazina kafaru allan me haka subhanallah ka daina wasa da alqur'ani mai girma da diwanin shehu ne da ka karanta shi kana mai nuna kana zauki da shi amma alkur'ani karibe da kake wasa da shi tare da haka diba ba daidai ba ma kake karanta shi sannan kadiba inda kake cewa wa arsalallahu jami'ar rusuli sai kace mubashirina wa munzirina bizzai ba bizzai bane bizza mubashirina wa munzirin ba bizzai bane wa munzirin kuskure ne ka gyara wannan alkur'ani mai girma ne sannan a inda kake cewa rusulan mubashirina sai ka ce wa munzirina ka ƙara maimaita irin wancan kuskuren wa munzirina bizal la bizai jahili ka je kai karatu sannan abu na gaba kake cewa wa awwaluhum kana karanta ibara ta ibn abdul wahab kace wa awwaluhum nuhun nuhun alaihi salam sai kace wa akhiruhum ko wa akhiruhum cikin biyu ɗaya ka faɗa ko wa akhirhum ko wa akhiruhum baka ce wa akhiruhum ba wanda wa akhiruhum ya kamata ka ce bi dhammir ra ba wa akhiruhum bi taski ba wa akhiruhum da yi mata sukuni ba ko wa akhiruhum da yi mata kasara ba a'a wa akhiruhum da yi mata dhamma shine daidai baka iya ka karanta ibara ta ibn abdul wahhab ba shine kake cewa zaka iya shiga cikin ɗaki ka rubuto shi a cikin ɗan lokaci kaɗan wane ku ba ku ba ko shehunnan ku in san rubuta ba su rubuta abin da ke alkhairi bane akan al'umma sai shirme da kama kan wannan kenan sannan abu na gaba tadlisin ka da yin ƙarya wanda kuka gade ta kakanni daga kakanni maƙaryata ne ku na gaske abin da ke nuna ƙaryar ka kace ibnu abdul wahab a daidai wannan gabar wa awwaluhum nuhun alaihi salam wa akhiruhum Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kace daidai wannan gabar Ibn Abdul Wahhab yana kore manzanci na Annabi Adam ko kuma yana kore annabautan ma Annabi Adam ka gaya mini a ina ne Ibn Abdul Wahhab Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala yake kore annabcin Annabi Adam na farko ka mai shari ka mai ƙarya ibn abdulwahab ya tabbatar da annabocin annabi adam abu guda yana da ra'ayin cewa lalle annabi adam salam baya daga cikin manzanni yana daga cikin annabawa ba manzanni ba dan kai ma ka maimaita hakan kace karamcin adalcin da za a yi a gare shi a ce ya kore manzanci ibn abdulwahab ra'ayinsa game da wannan matsala annabi adam annabi ne ba manzo ba farkon manzanni bayan annabi Adam a cikin manzanni dai farkonsu shi ne annabi Nuh alaihi salatu wassalam amma kai ka diba kare da kan mai kace ya kore annabcin annabi Adam in kana son ka ga ya tabbatar da annabocin annabi Adam ka karanta littafin shi kashfu shubuhat za ka ga cewa shin wai yana tabbatar da annabci annabi adam ko yana korewa kuma a takaice wannan matsalar da kake ta hayaniya a kanta matsala ce da adda ku sabani tsakankanin malamai wasu malaman suna ganin cewa farkon manzanni shine annabi adam shine farkon annabawa kuma shine farkon manzanni farkon manzannin da aka turo shi kenan zuwa ga 'ya'yan shi ya ja hankalinsu ya yi musu nasiha duk da cewa musulmi ne ba kafarai ba ‘ya'yan shi ba mushrikai ba ne suka ce farkon manzani da aka turo shi zuwa ga ‘ya'yan shi don ya tarbiyantar da su tarbiyya ta musulunci suka ce annabi nuh shi ne farkon manzanni da aka turo shi akan mutanen da yake mushrikai ne a doron ƙasa wanda haka abdullahi bin abbas radiyallahu anhu ya fahimta cewa gabaɗayan al'ummomin da suka gabata ba su taɓa yin shirka ba sai mutanen annabi nuh shi yasa farkon manzan da aka turo musu a cikin shine annabi nuh alaihi salam karamcin abin da zaka ce mas'ala ce da aka yi sabani a kanta daga cikin malaman ahlus sunna na zamani wanda suke ganin cewa annabi adam ma annabi ne kuma manzo ne akwai ibnu baz rahimahullah an tambaye sa shin annabi adam annabi ne ko manzo ya ce annabi ne ko manzo ne wanda aka turo shi zuwa ga ayan shi ya ce sannan kuma annabi nuh farkon manzanni ne da aka turo shi zuwa ga mutanen ƙasa mushrikai kenan bayan sun gurɓata tauhidi sannan daga cikin malaman ahlus sunna akwai muhammad muhammad aman jami shi ma yana daga cikin masu bada wannan ra'ayin cewa annabi adam yana daga cikin farkon manzanni kuma annabi ne kai kadiba tuhfatul ahwazi sharhi na sunan tirmidhi mai wannan littafin ma yana da wannan ra'ayi kenan karamci wannan matsala an yi sabani a cikin ta kai adalci ko da baka tare da mutane daga cikin sufaye mutunanku jagoranku gwaninku gwanin ahmad gwanin ahmad tijani da inyas ibn arabi atta'i az-zindiq shi ma ya tafi kan cewa farkon manzanni shine annabi nuh ƙarshen su annabi muhammad irin maganar da ka zargi ibn abdul wahab da ita haka na neman ka kafarta shi ibn arabi ya ce akan wannan magana ka karanta littafin shi al-futuh an ga al-futuhatul makkiyya al-futuhatul makkiyya zaka ga wannan sannan abun mamaki wagga maganar da kake ƙoƙarin ka kafarta ibn abdulwahab da ita don ka ce ibn abdulwahab yana kore annabaucin annabi adam da wannan aya ko yana kore manzancin annabi adam kace wannan baƙan mummunar fahimta ce shehun shehun ku ibn arabi a kanta yake sannan za ka zo ka yi mamaki in ya sama a kanta yake in dai bakan mummunan fahimta ce ka zo ka gaya mu al'umma da mabiyanku in yasa yana kan baka mummunan fahimta kuma babanka da ya rubuta maka wannan kuskure ne shi ma yana kan bakan mummunan fahimta dan in yasa kan ta yake ba ku sani ba dan ba ku karanta da tattafan malaman ku ba ku san su ba hayana ce ka kuke kuna tabarruki na banza da wiki ba ku san su ba zan zo in nuna maka in yasa me yace game da wannan mas'ala yana ra'ayin shi ɗaya da ibn abdulwahab a wannan mas'ala da wanda suka ta a kanta ibara ta ibn abdulwahab da tashi da iri ɗaya ne ba su da bambanci don haka hukuncin da kai jara'a da shi akan ibn abdulwahab cewa yana kan bakan mu na mummuna fahimta ko ko ya iya fita daga wani wuri ma wanda wani wurin nan kana nihin musulunci saboda duk wanda ya kore annabauta dole zan kafiri kai ma haka zaka cewa shi yasa kenan ibn abdul wahab ya fita daga musulunci a fahimtar ka da wannan ayat da kaka da wannan yake cewa fahimtar taka rubabba kace ibn abdul wahab ya fita daga musulunci dan kace ya fita daga wani wuri ya fita daga wani wurin nan musulunci kake ne to in ya ma ya fita daga wani wuri shi ma ya bar musulunci saboda ibaran ma guda ɗaya ce irin hukuncin da kai ga ibn abdul wahab ka zo ka sake yin shiga inyas jagoranku waliyinku gwaninku abin ƙaunarku wanda kuke fifita a kowa da kowa kadiba littafin shi jawahirun rasa'il yawwa kitabu jawahirun rasa'il juz'i na biyu shafi na 28 ga abinda gwaninku ke cewa inyas ya ce آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير قابند أن يسيتي وأول هؤلاء الرسل نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم kana jina da kyau kuma kashi ta ibn abdulwahab shi mu yace ko ibn abdulwahab yace wa awwaluhum nuhun alaihi salam wa akhiruhum muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ibarar duk guda ce inda gaske kake kishi da ƙauna ta addini ta sa kai wannan ɗanyen hukuncin akan ibn abdul wahab don ka kare addini daga sharrin shi kamar da kake riyawa ka kare addinin musulunci ka ɗaga shi daga abin da yake bai dace da shi ba to daga musulunci kare musulunci da magana inyas dan da tashi da tashi da ta ibn abdul wahab duk guda ne kana jin abin da inyas ya ce bar in maimaita maka wa kuma bayani ne inyas yake da aqida shi yake fito maka da ita wa awwalu haula'ir rusuli nuhun alaihi salam wa akhiruhum muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana ji ko don haka muna jiranka ka zo ka yi hukunci a kan iyas irin yadda ka yi hukunci ga ibn abdulwahab wannan shi ne adalci wannan shi ke nuna mana kuna kare addini so kuke ku daga addinin ai na yi makamancin shi akan dan uwanka da kuka haɗa kai wurin yaƙa addini ma zan cewa da yaƙa sunnan manzon Allah a lokacin da yake mayar da martani akan baban Abdul Jabbar Nasir Kabar kenan lokacin da Nasir Kabar ya nuna cewa ai Ka'aba takan zo ta zagaya Abdul Qadir Jilani kace ƙarya ce inji abokin naka yace ƙarya ce wa yake ce mishi Abdul Fatahi yake kowa yace ba zai taba yiwa ba Ka'aba ta zo ta zagaya mutum sai dai kai kaje ka zagaya Ka'aban yace yana mai buga tabul sai na hiddo mai irinsa daidai wa daida a cikin littafin nasu a cikin littafin naku na mabiyan tijaniya su ma suka ce ai akwai wani mataki da waliye sukan kai ta yadda ka'aba za ta zo ta zagaya su a inda suke ba sai sun je can ba shiru ya yi har yanzu bai ce komai ba a kai don baya da maganar da za ya faɗa in ko yana da ita zai yi hukunci irin yadda ya ma baban Abdul Jabbar ya hukunci akan malamin su mabiyan Tijaniya cikin Al-Yaqutatul Farida Subhanallah me ke samun ku ne me yasa aka kiɗi motar da ku daga barin gaskiya aka kawar da ku daga hanya ta daidai ku dawo ku koma zuwa ga Allah kuma manhajin daidai manhajin tsira manhajin manzan Allah da sahabban shi ku saki kowa da kowa mu babu wani malami da muka sanya shi gaba muke koyi da shi ɗari bisa ɗari cikin abin da ya ce babu shi an kaga wanda muka sa gaba ɗari bisa ɗari muke koyi da shi cikin maganganunsa da aikansa manzan Allah ne ban da shi kowa zai iya kuskure zai iya daidai kamar da Imam Malik ibn Anas ya faɗa Allah ya ji kansu gaba ɗaya wannan shine a takaice kenan kai ma fito ka nuna ma al'umma ashe abin nan da na faɗa na yi ɗanyen hukunci da shi akan Ibn Abdul Wahhab cewa mummunan baƙin aƙida ne to ka ce in ya sama a kanta ashe yake ashe ya iya fidda ibn abdul wahab daga musulunci ashe in ya sama ya iya fidda shi ko sun fita ma gaba ɗaya da hukuncin da kai kenan Allah shirya mu ya nuna mana gaskiya ya ba mu damar binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu damar guje mata wassalamu alaikum